أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya kawo mu wannan safiya ta litini safiyar ashirin da ainihin takwas ga watan safar hijira na da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya dubu biyu da sha shida miladiyya wannan shi ne darasinmu na biyar daga cikin jeren giyar darasin littafin لا إله إلا الله معناها شروطها نواقضها فضلها واللفر بما لمي أبو عبد الله محمد سعيد رسلان ألا مدعوك كنسر كي يساكا مشي الخير جماعة مسلمي منا نن أين مالا يأني هم واتوشيك بدا بينا من معنا نوانا كلمة لا إله إلا الله دقما أبن ديك مات مسلمي يقدر تشيك ملئتا muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗin daidai ya fahimtar da mu abin da yake shi ne daidai za mu tashi ainihin wato shafi na ashirin daidai a inda malam yake cewa wa ma'ana hadhihi kalima ma'anan wannan kalma ta la ilaha illallah nafyul ilahiyyati amma siwa Allah tabaraka wa ta'ala shine kore cancantar bauta ga wani Allah da kuma tabbatar da ita ga Allah madaukakin sarki shi kadai wa isbatuha kulluha lillahi wahdahu la sharika la da kuma tabbatar da ainihin wato wannan ainihin wato kalma ga Allah shi kadai babu abokin tarayya tare da shi laysa fiha haqqun li ghayrihi wani Allah ba shi da haƙƙi a cikin ainihin wato abin da ya shafi bauta ɗin ma'ana babu wani Allah da ya cancanci abota masa Allah ya fahimtar da mu daidai laisa fiha haqqun li ghairi wani Allah ba shi da haƙƙi a cikin ainihin wato al'amarin da ya shafi bauta kai tsaye la malakin muqarrabin ولا نبي مرسل لا لملك مقرب باب ون ملائكة مكسنشي ga Allah wanda ya cancanci abota masa wala linabiyyin mursalin sannan babu wani annabi manzo wanda ya cancanci shi ma bauta a bauta masa irin bautan da ake yi wa Allah madaukakin sarki kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi إلا آتي الرحمن عبدا باب وني باب وتهلتا دكتين سمي دك السيبا كدايا فاتي سيتازو وألا أبنجي برحمة أما سيم باوا أما سيم باوا ديك ما تيزمتو ينا بوتا وألا duk in ka ji kalman abdu ta zo kenan akwai wanda ake bauta akwai kuma wanda yake yin bautan wanda ake bautawa shine Allah din wanda kuma ke yin bauta shine nan bawa to babu wani duk duniya duk halittun Allah da Allah yake yi bai taɓa halittar wani ɗan ƙanƙanin Allah ba da za a ce to shi kenan ga wani ƙaramin Allah shi ma dai a bauta masa a'a babu wannan a musulunci jama'a jama'a Allah ya sa mun gani don haka Allah ta'ala ya ce babu wata halitta daga cikin sammai da ƙasai face sai ta zo wa Ubangiji mai rahma a matsayin bawa mai bauta ga Allah ne laqad ahsahum wa addahum adda Allah ta'ala ya riga ya kididdige yawan waɗannan halittun nasa kuma ya riga ya lissafa su lissafawa babu ɗaya daga cikin halittun Allah da Allah ya taɓa halitta wanda Allah ya jahilci al'amarinsa ko kuma ce Allah bai ma san da halittarsa ba gaba daya duk wani abu da kaga Allah ya halitta ko wani mala'ika ko wani bawa daga cikin bayinsa Allah ta'ala yana sane da al'amarin da ya shafi wannan bawa kai tsaye wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma dukkaninsu su bayi kenan daga cikin aljannu da mutane babu ɗaya daga cikin sufashi zai zo wa ubangiji mai rahma a ranar tashin alkiyama a matsayin bawa a matsayin mai a matsayin shi kadai babu wani wanda zai zo ya tare masa a ce to shikenan ga wani nan wanda in an zo gaban Allah kai laifi shi kuma zai ce a Allah ya kyala wannan namu ne wuce kowa zai je gaban Allah shi kadai kuma shi kadai Allah ta'ala zai ainihin wato tara shi a gabansa ya ainihin wato yi masa ainihin wato hisabi Allah madaukakin sarki ka sa mu kira tashi alkiyama muna masu samun kubuta da aqidunmu wa qala ta'ala haka nan Allah madaukakin sarki yace yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace rai za ta zo tana jayayya da kanta an gane wannan ko tana jayayya da kanta wani jayayya take yi tana jayayya game da abubuwan da ta aikata ne na alkhairi ko na shari amma mafi yawa na shari domin haka Allah ta'ala ce yawma tajidu kullu nafsin yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranan da kowace rai za ta sami abinda ta aikata na alkhairi a halacce tare da ita wa ma amilat min su'in da abinda kuma ta aikata na mummunan aiki na zunubi amma abinda ta aikata na zunubi tawaddu anna anna law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida zaka so a ce ina ma tsakaninta da wannan abin da ta aikata din a ce akwai wani zango mai nisa tsakaninta da abin ta aikata mummuna ina fata an gane wannan sannan Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul qaf Allah ta'ala ya halicci kowane mutum tare da wani shedanin aljani qarini tare da shi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan yana da irin wannan shedani sai manzon Allah ya bayyana cewa amma ni Allah ya taimake ni na waya musulunta baya umarta na da komai sai dai yin biyayya ga Allah madaukakin sarki jama'a ina fata an fahimci wannan kenan kaga kowanne daga cikin yana da nashi to haka za a je gaba ga Allah a ranar tashin alƙiyama qala qarinuhu rabbana ma ladayya atid alqiya fi jahannama kulla jabbarin anid har zuwa inda Allah ta'ala ya ce wa qala qarinuhu wannan shaydanin da aka hada ka da shi zaka gina cewa rabbana ma atghaytuhu ya Allah ba ni na sa shi dagawa ba ba ni na sa shi ya yi girman kai ga barin bin gaskiya ba walakin kana fi dalalin ba'id sai dai ya kasance a cikin bata ne manisanciya sai Allah ya ce qala la takhtasimu ladayya kai kada ku yi jayayya a gabana wa ma ana bi dhallamin lil abid ni inna ba zan zalunci kowane bawa da abin da bawa ya aikata da shi zan sakan ka mishi ayyukansa a ran tashin alkiyama to kenan kaga kowace rai ta tana mene tana jayayya tsakaninta da kanta ko sannan Allah ya ce wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun za a cikan yawo kowace rai aikin ta da ta aikata kuma su bayi Allah ta'ala baya zalunta su Allah ta'ala ka tsare mana imani fa idza qila to idan aka ce la khaliqa illa Allah babu mai halitta sai Allah fa hadha ma'rufun wannan wani sanannen abu ne hatta waɗanda ba su yi imani da Allah ba a matsayin abin bauta shi kadai inda zaka ce da su waye halitta sammai da kasai za su ce maka wane ne Allah ne la yusharikuhu fi dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal babu wanda yake tarayya da Allah a cikin waɗannan abubuwan a cikin halittarsa babu wani mala'ika makusanci ko wani annabi manzo wanda za a ce to shi ma gashi nan yana iya me yana iya ainihin wato halitta an gane wannan ko jama'a babu wani annabi ko wani mala'ika da za a ce shi ma yana iya tarayya da Allah wajen yin halitta wa idza qila idan ma aka ce la yurzaqu illa Allah la yarzuqu illa Allah ba mai azirtawa sai Allah fakadhalika shi wani abu ne sananne jama'a ai an san arziki na Allah ne ko wa huwa khairur raziqin sannan kuma yana fari a cikin suratul hijr yana hikaitowa cewa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa biqadarin ma'lum babu wani abu face muna da taskashi a wajenmu inji Allah madaukakin sarki babu wani abu na halitta ko wani arziki ko wani abu face taskashi a wurin mu take Allah ce amma ba ma saukar da shi ga bayi sai dai wani dan yanki sananne kenan Allah yakan tsakuro ne ya baiwa wanda ya so ya hana kuma wanda ya so wannan kuma daga wata hikima tare da shi dan da kowa nan a cikin mai arziki ne za a zauna lafiya waye zai maka wanki waye zai ɗiba ma ruwa wa zai ma noma a gona zai yiwu ba zai yiwu ba amma haka Allah ya ce ya rarraba arzikin tsakanin bayinsa ne liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya domin wani sashi sirki wani sashi a matsayin leburori a matsayin masu yi musu aiki ina fata an gane wannan amma Allah ya ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un wahayi da Allah ta'ala ya baka shine ma'anan ar-rahman shi ya fi alkhairi sama da abin da mutane suke tarawa na dukiyoyi jama'a an gane wannan ko to haka al'amari yake jama'a kuma Allah ta'ala ya ce idan da zai shimfida arziki ga bayinsa gaba ɗaya a ba kowa kuɗi Allah ya ce la baghaw fil ard da bayi sun dinga yin zalunci a bayan ƙasa walau basallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha Allah yana saukar da dukiyar ne da arzikin da gwargwadon abin da ya so inna allaha bi ibadihi khabirun basir Allah ya ce Allah game da bayinsa khabirun masani ne ba da labari ne basirun mai gani ne yana ganin abin da kowace rai take aikatawa jama'a an gane wannan ko fa idza qila haka nan idan aka ce la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah faka zalika to shi ma wannan jama'a haka yake babu wani wanda ya cancanci a yi masa bauta a bauta masa bautan da ainihin ba ta da sofani na shirka sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai jama'a an gane wannan ko wal ilahu huwal ma'bud idan aka ce al ilahu shine ainihin wato abun bauta hadha huwa tafsiru hadha huwa tafsiru hadhihi al-lafza bi ijma'i ahli al-ilm wannan shine fassarar wannan lafazi na kalmar la ilaha illallah a wajen malamai ma'abota ilimi malamai na Allah faman abada shay'an dukkanin wanda ya bauta wa wani abu faqad ittakhadahu ilahan min dunillah to ya riki wannan abun a matsayin abin bauta ba Allah ba jama'a wannan al'amarin gaskiya ne in ba haka ba babu yadda za a yi kaji Allah ya ce wanda ya riƙi son zuciyarsa a matsayin abin bauta me yasa saboda duk abin da ransa yake so yana da yi mata aiko kenan yana bautawa mene yana bautawa ransa a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila ba ni labari mana game da wanda ya riƙi zuciyarsa ya riƙi ransa a matsayin abin bautansa yanzu kai za ka iya zame masa wakili wanda za ka masu tila sai ya dina a ra'aita mani takara ilahu hawahu ce ka bani labari mana game da wanda ya riƙi ransa a matsayin abin bautarsa wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi akan wani ilimi wa qatama ala sam'ihi wa qalbi Allah ya sanya marfi akan zuciyarsa da kuma ganinsa وجعل على بصره غشاوة الله يسن ونيانا يللبي وننقل الناشي الله فمن يهديه من بعد الله wane ne zai shigar da shi in ba Allah ba afala tafakkarun shin ba za ku yi tunani ba ba za ku azatti ba ba za ku yi tuntuntuni akan wannan ba kaga kenan ashe ana iya rikan wani abu abin bauta wanda yake ba Allah ba shi yasa Allah ta'ala ce fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya ce fa innal jahima hiya al-ma'wa amma wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jahima hiya al-ma'wa Allahu akbar Allah ce wa amma man amma dukkanin wannan da ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah, khafa makama rabbi ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah a ran tashi alkiyama, sau ya gani shi mai laifi ne, yana ta istighfari, yana ta tuba amma yana ganin dai har yanzu dai akwai sauran aiki. Kuma wa nahan nafsa ya hana ransa anil hawa game da biye mata bin abin da take so, Allah ce fa innal jannata hiyal ma'awa. wannan aljanna ce makomansa Allah ya sanya mu daga cikin su shi yasa Allah ta'ala ya ƙara cewa a wani wurin wani man khafa maqama rabbih jannatan dukkanin wanda yaji tsoron tsayuwa gaba ga Allah a ran tashin alkiyama to Allah zai bashi aljannatai guda biyu aljanna guda daya abin da ke cikin ta da korancin abincin da komai na zinari aljanna guda daya kuma da abincin da ainihin wato abin rumfanta da ginin gidan da komai tubalin gidan da kwanukan gidan gaba ɗaya sun azurfa ne ina fata an gane wannan kamar zon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hadisi ingantacce kenan mutum ya iya rikan wani abu a matsayin abin bauta amma bai sani ba amma kaga a wancan aka ce fa amma man tagha amma dukkanin wanda ya ketare iyakokin Allah shine tagha ai tajawaza al-hadd wa bagha ya ketare iyakokin Allah kuma ya zalunci wa athar al dunya kuma ya fifita rayuwar duniya sama da rayuwar lahira da Allah ta'ala zai biyo mutane Allah ce to fa innal jahima hiya al ma'wa wutar jahim ita ce makomansa Allah ta'ala ka tsare mu to kenan dukkanin wanda ya riki wani abin bauta wanda yake ba Allah ba to ya riki wannan abin a matsayin abin bauta inji Allah wa jami'ul alihati batilun dukkanin ko abin da ake bautawa wanda ba Allah ba to wannan abin zalunci ne wannan abin batanci ne wannan abin ƙarya ne wannan abin zalunci ne ba shi da alaka da adalci ko kuma gaskiya illa ilahan wahidan sai dai abin bauta abin bauta guda nawa guda daya qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد كتير سو لليني إن فأني من وعي شيوا سندي كأي أبن بوتان أبن بوتان يقول فهل أنتم مسلمون تنزكوا ذاك زوم ما سميك ويا إلى اللي من زوم ما سميك ويا جماعنا فتان قالوا الله تعالى كذا تدمر sai ma ya ci gaba da cewa wa huwa Allahu wahdahu tabaraka wa ta'ala uluwan kabira Allah shine nan Allah nan kwaya ɗaya tilo albarkatinsa da ainihin wato girmansa ya ainihin wato bunƙasa ya girma wa fardu ma'rifati shahadati an la ilaha illa Allah qabla fardu salati was sawm wajibcin da farlancin mutum ya san shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai to yana zuwa ne kafin mutum a ce ya san ya san menene farillan sallah da ko farillan azumi Allah madaukakin sarki ya saka ma Abdurrahman al-Akhdari da alkhairi da yazo ya bude littafin sana ainihin wato matn al-Akhdari sai ya bude cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi abu na farko da ya kamata baligi wanda Allah ya ɗaura masa nauyi na ainihin bauta ya sani shine ya inganta imaninsa ya san waye Allah ya san ya ya kamata ya bauta wa Allah ya san wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san wace irin biyayya ya kamata ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi tasihu imani bayan ya gama sanin imani tauhidi ya tabbata thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini sannan ya san abubuwan da zai gyaggyara abubuwan da Allah ya wajabta masa sai ma ya gama ka arkanin salah kamar rukunan sallah wa zaka da zaka da azumi da sauransu kaga a kullum malamai suna gabatar da sanin tauhidi sanin Allah akan mene akan sauran ayyukan ibada dan da mutum zai zamto gashi ya san sallah ya iya azumi ya yi kaza amma kuma tauhidinsa akwai matsala yaya za su amfanar da shi za su amfanar da shi ba jama'a ina fata an gane wannan Allah ya madaukakin sarki ka taimake mu to jama'a kun ji fa yajibu 'ala al-'abdi an yabhatha 'an ma'na dhalika a'zama min wujubi bahthihi 'an as-salati was-sawm malaci da haka ya zama wajibi akan bawa ya yi ƙoƙari ya yi bincike game da sanin ma'anan nan na kalmar la'ilaha illallah da kalmar tauhidi gaba ɗaya mafi girma ko fiye da yadda ya kamata ya zamto yana ƙoƙarin neman ilimin tsarki ilimin sanin ainihin wato sallah da azumi da sauransu shi yasa kake ganin wasu da zarar an ce a zo a kaɗai ta Allah da bauta sai su ce maka a dai zo a cigaba jin karatun tsarki dan me za a zo a ce mutane su bauta Allah shi kadai a dai tsaya karatun tsarki karatun sallah karatun azumi shi mutane ke bukata a'a tauhidi shine farko jama'a tauhidi shine farko shine abin da idan babu shi dukkanin abin da ka aikata jama'a batacce ne Allah ta'ala ba zai karba ba kuma duk wanda yaje wa Allah jama'a a ranar tashin alkiyama babu tauhidi jama'a wallahi ya kare ya lalace Allah ta'ala ka tsare mu وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والجدات ما لك سنن هرمتي شركة دا الله دا كما قوقرن سن إيماني دا كما حرمتي كما إيماني الطاغوت يد الله تعالى حرمتي إيماني إيماني الطاغوت فمالا الله تعالى مالا يكشي a'zamu min tahrimi nikahil ummahat wannan shi yafi girma sama da auren iyaye mata misali a ce mutun ya auri uwarsa to kai kokari ka san abin da Allah ta'ala ya ainihin wajabta maka na ainihin kadaita shi da bauta shi yafi girma akan ka sama da sanin hukuncin ainihin wato auren uwa ko kuma auren kakanni jama'a ina fata an gane wannan domin Allah ya haramta ku hurmata alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum da sauransu waɗanda Allah ta'ala ya haramta to kasancewa shirka da Allah da kuma kaficewa tsahutu su suka fi girma ka yi ƙoƙarin sanin menene su sama da wancan don wancan sai ka shigo musulunci za a yi maganarsa amma idan akwai shirka jama'a mutum bai shigowa cikin musulunci kai tsaye an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya tsare mana imanin ma ne ce fa'a'adhu maratibil imani billah mafi girman martaba da kuma daraja na ainihin wato yin imani da Allah shine shahadatu Allah ilaha illallah shine shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ah da malaika jibrilu alaihi salam yazo wajen manzon Allah hadithin Umar da ya tambaye shi akhbirni an al-islam me manzon Allah ya fara cewa al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah da yace mai akhbirni anil iman ba ni labari game da imani me imani yace al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi da waya fara an tu'mina billahi can da yace akhbirni anil islam sai ke an tashhada an la ilaha illallah kenan kaga shine jigon musulunci gaba daya dan da mutum zai zo ya ce na yi imani da sallah da zakka da azumi da hajji sannan na yadda manzon Allah abin bauta an yi wato shine manzon Allah amma ni kawai dai a ce wai Allah nan shi kaɗai za a bauta ni ita ce matsalata jama'a zai zama musulmi ba musulmi bane jama'a ko mutum ya ce a'a na dai imani da Allah shi kaɗai a matsayin abin bauta amma ni manzon Allah ne kawai ke da matsala shi gaskiya dai akwai wasu wanda ya kamata dai a bi su a dai duba a gani eh a dai ƙara dubawa dai a gani akwai wasu wanda ya kamata su ma a bi su ya za a ce abin manzo Allah shi kadai gaskiya ne shi ne ban yadda ba to ko da ya imani da sallah da azumi da zakka da haji imanin shi ya inganta bai inganta ba kenan kaga tauhidi shine jigo kashin bayan bautan Allah gaba ɗaya jama'a kuma dukkanin manzanni ai mun karanta a baya ko da suka zo suna kira mutane zuwa ga menene zuwa ga tauhidi da kuma kaɗai ta Allah madaukakin zaki da bauta ma da cewa ma'ana zalika ma'anar wannan an yashhada al-abdu anna al-ilahiyyata kullaha lillah shine bawa ya shaida cewa dukkanin wani nau'i na bauta baya inganta a yi wa kowa sai Allah shi kadai ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي wani annabi ko wani mala'ika ko wani waliyi ba shi da wani haƙƙi na abauta masa akan komai sai Allah shi kaɗai bal hiya haƙƙun lillahi ala ibadi wannan tauhidin jama'a shine haƙƙin Allah akan bayansa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya goye mu'azu ɗan jabal akan ainihin wato abin hawansa ya ce mai ya mu'ad ya kai mu'ad a tadiri ma haƙullahi ala ibad wa ma haƙul ibadi ala Allah ya kai mu'ad ka san menene haƙƙin Allah akan bayi ka san menene haƙƙin Allah akan bayi ko menene haƙƙin bayi akan Allah mu'ad ya ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi kowa sanin haka sai manzon Allah ya ce haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta masa ba tare da sun hada shi da kowa a wurin bauta ba wa haqqul ibadi 'ala Allah haƙƙin bayi kuma akan Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a shine kada Allah ta'ala ya azabtar da dukkanin wanda bai gwama shi da wani auren bauta ba Mu'adh yace ya Rasulullah afala ubashirun nas bana yi wa mutane bishara ba manzo Allah ta la tubashirhum fayattakilu kada kai musu bishara saboda kada su yi kada su shantake su ce to ai tunda ma an gama mu shikenan ba matsala tunda an gama ai mu mun zama yan first class to koma diya akai aka raya dole za mu shiga aljanna ko to shi kenan ba za mu komi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa wani daga cikin sahabbai cewa babu ɗaya daga cikin ku face Allah ta'ala ya riga ya hukunta cewa dan wuta ne shi kudan aljanna sai ya ce ya rasulullah to fi mal amal dan me za mu aiki sai manzo Allah ya ce a i'malu ku yi aiki fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowanne daga cikin 'yan wutar 'yan aljanna Allah ya sauƙaƙe mishi aikata aikin da zai kai shi zuwa wannan wurin yardan aljanna ne Allah zai sauƙaƙe mishi kalmar shahada da kaɗaita Allah da bauta da yin sallah akan lokaci da yadda manzon Allah ya karantar da yin azumi da ba da zakka da yin aikin haji da sauran ayyuka na da'a Allah sai ya sauƙaƙe mishi aikata wannan abubuwa wanda kuma yake dan wuta da an zo an ce abu Allah sai ka shi tashi da an ce a yawan manzon Allah biyayya shi kadai ka abu kowa sai ce in akwai dai wasu da ya kamata a bi ba ma za ka iya kaiwa ga Allah ba sai ka bi wani da wani sai ka bi su wani sannan zai kai ka zuwa ga Allah jama'a ina fata an gane wannan to al'amarin jama'a a haka yake fa kullum muyassarun lima khuliqa la Allah ta'ala ka dace da mu wa qala shaykhul islam rahimahullah شيخ الإسلام ابن تيمية الله يجكن يا فدا في مجموع الفتاوى أسكي مجموع الفتاوى المجلدين الآية شافينا أشرين له يجت واعلم كما كسني يا كيمتن يا كيباوا أن فقر العبد إلى الله dukkanin bukatuwan da bawa yake da shi jama'a tana ga Allah ne shi kadai kuma haka al'amari yake jama'a bawa babu abin da yafi bukata a rayuwarsa irin Allah da shiganka da fitanka da cinka da shanka da rayuwar gaba ɗaya nawa ne na Allah ne to in Allah ya ce yau ya kyale ka kai ka je ka yi wa kanka yaya akwai matsala ko babu akwai matsala shi yasa Allah ta'ala ya faɗa ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane lalle ku dinnan masu tsananin bukatuwa ne zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyul hamid kuma Allah shine nan mawadaci kuma wanda yake abin godiya in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid in Allah ya so ma sai ya halakar da ku dukanku ya zo da wasu sababbin halitta wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba wani abu ne mai wahala a wurin Allah jama'a an gane wannan ko to kullum bawa jama'a yana da bukatuwa zuwa ga Allah sama da yadda yake bukatuwa zuwa ga ci da sha ina fata an gane wannan jama'a sai ma ne ce an ya abudahu la yushriku bihi shay'a ka'ida shine mutum ya bauta wa Allah shi kare kada ya hada shi da kowa a wurin bauta laysa lahu nadhirun fayuqasu alayhi babu wani tamka ga Allah wanda za a yi yafi a ce ga wani irin Allah kai ba ma wannan ba babu wani mai suna irin na Allah hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin wani mai suna irin na Allah ka taba ji babu lakin sai dai yushbihu min ba'd al-wujuhi hadat al-jasad ila at-ta'am yana kamanceceniya wani lokaci da ainihin wato ta fuskar bukatuwan jiki da yake da shi zuwa ga abinci an gane wannan ko yadda jiki ya zama dole sai ka bashi abinci zaka rayu to haka ya zama kuma dole sai da tauhidi jama'a zaka zanto rayayyen bawa mai rayayyen zuciya ina fata an gane tashbihin da malai yake sanya mana yadda ya zama dole sai ka ci abinci to kuma dole sai ka kai ta Allah da bauta sannan zaka samu asalin kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwarka jama'an gane wannan ko wa bainahuma furuqun kaseera to kuma tsakanin waɗannan abubuwan jama'a akwai bambanci wanda yake wanda yake mai yawa fa inna haqiqatal abdi qalbuhu wa ruhuhu domin jama'a asalin haƙiƙanin abin da bawa yake gaba ɗayansa asalin jikin nashi yana tattaruwa zuwa ga abubuwan nan ne guda biyu zuciyarsa da kuma ransa da Allah ta'ala ya bashi ina fata an gane wannan shine mutum din dan da zaran ka zara zuciya akwai mutum da zaran ka zara rai a jikin mutum akwai mutum babu shi wa hiya la salaha laha illa bi ilahiha alladhi la ilaha illa hu ita wannan ran jama'a ba ta taba samun kwanciyar hankali da jin daɗi da ingancin rayuwa sai da ubangijinta Allah wanda yake babu abin bauta bisa cancanta sai shi kadai don haka fala ta innu fi duniya illa bi zikrihi ita ran bawa ba ta taba samun natsuwa jama'a a nan gidan duniya sai da mene sai da ambatan Allah sai da yawan tuna Allah domin Allah ta'ala ma cewa manzon Allah yayi wa aqimis salata li zikri ka tsayar da sallah domin me domin tunawa da ni an gane wannan ko jama'a ashe duk yadda kake a rayuwar ta duniya kana da bukatuwa zuwa ga Allah sama da komai jama'a ina fata an gane wannan walau hasala lil abdi ladhatun wa sururun bi ghairi llahi fala yadumu dhalik malin yace da za a ce ma bawa ya samu dukkanin wani nau'i na jin daɗi da farin ciki amma ya zamto babu Allah tare da shi ma'ana bai yi imani da Allah ba to fala ya dumu wannan jin daɗin da farin ciki da morewa baya dawama jama'a ko zai dawama na'am ba zai dawama jama'a dan ka'idar da Allah ta'ala ya riga ya bari kenan a rayuwar nan shine dukkanin wanda yake sa rayuwar duniya Allah ya ce za mu cikanya musu a nan rayuwar duniya za mu ba su rabon su cinye a nan duniya ina fata an gane من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يخصون الله تجي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أما سوني نن ودندا الدنيا باتو يبس كوي بأن باس جندا إذا موري با أما أجد الله رأكما سوني ودندا باس دا كومي سيوت جهنم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار wa habita ma sana'u fiha kai abinda ma suka aikata a duniyan gaba daya lalace sannan wa batilun ma kanu ya'malun abinda suke aikatawan gaba daya sabata ne Allah ta'ala ka tsare mu to jama'a kun ji bal yantaqilu min naw'in ila naw' sai dai wannan jin daɗin na samun kwanciyar hankali yana bambanta daga nau'i zuwa nau'i wa min shakhsin ila shakhsin haka nan daga mutum zuwa mutum za ga wannan yafi wani kwanciyar hankali wani yafi wani jin daɗi wani yafi wani kuɗi wani yafi wani kuma jin daɗi da gwargwadon da yadda Allah ta'ala ya hukunta rayuwar ta zama jama'a an gane wannan ko yace wa amma ilahuhu amma ubangijinsa abin bautansa fala budda lahu minhu babu makawa sai mutum ya ɗanfara rayuwarsa da Allah madaukakin sarki mahaliccinsa fi kulli halin a cikin kowane irin yanayi shi sana na Aisha ta bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambatan Allah tace fi kulli ahyanihi a kowane lokaci domin kaida kenan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya liman lillahi rabbil alamin sai ma yace maka la sharika lahu da sallan da yanka da rayuwarka da mutuwarka ka gudanar da su ga Allah shi kadai kada ka hada kowa da Allah a cikin wannan al'amura shine ma Allah sharika lahu wa bidhalika umirtu Allah ce da wannan ma aka umarce ni manzon Allah ya ce ka faɗa mutane da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon masu miƙa wuya zuwa ga Allah sai Allah ma ya ce ah qul ya kai annabi Muhammad ka faɗa musu a ghayra Allah abghi rabban wa huwa rabb kulli shay yanzu wani Allah kuke san irka a matsayin ubangiji na wa huwa rabb kulli shay alhali Allah shine ubangijin kowa da komai cewa la taksibu kullu nafsin illa alaiha kowace rai duk abin da ta aikata tasirin wannan abin zai koma a kanta ne sannan wala ta ziru waya ziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukan nauyin wata rai wata rai ba ta ɗaukan zirin wata rai jama'a ina fata an gane wannan kaga kenan Allah ta'ala ya riga ya bayyana al'amarin jama'a mafi mafi alkhairin bayyana a sunan qur'ani sai dai mafiya yawa ba su iya qur'anin ba ba ma ta fasarar ayoyin ba sai dai ayan ba ta jawuwa daidai sai dai a dinga kakkare ayoyin ana faɗin fassarori na ƙarya don ba ka taɓa jin fassara an jingina ta zuwa ga wani magabaci na ƙwarai a ce maka wannan ayar imamu ƙwabari shugaban masu tafsiri haka ya fassara ta alhafi ibn kafirin ga yadda ya fassara an samu fassara daga abdullahi dan abbas ya ce kaza an samu daga wajen mujahid an samu daga wajen ainihin wato manya-manyan tabi'ai da sauransu ba wannan sai dai mutum kawai ya zo ya karya maka aya ya murɗe ta sai ta dace da son zuciyarsa kaga wannan kuma aikin yahudawa ne su ne waɗanda yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i dan kace yanzu misali izala ce matsalarka to tabari ma dan izala ne al-imam ibnu kathir shi ma dan izala ne misali imam tabari shekara ta ɗari uku da wani baka haife shi bayan hijira kaga shi yana ɗan jin ƙanshin ma lokacin da aka yi mene lokacin da aka saukar da wahayi amma ku duba ya suke fasara alƙur'ani a'a sai fasaran wani ɗan kusa-kusa za a zuwa ɗauka ce za a bi ko kuma kai abin da ka fahimta game da alƙur'ani za a bi ka ba za a bi ka kan wannan ba sai ka koma zuwa ga fasaran magabata na kwarai Allah ya maɗaukakin sarki ya ji kansu baki daya to jama'a mun ji wannan ko Allah ta'ala ya tsare mana imani shine malai yake cewa wa kull wa kulli waqtin bawan Allah baya taba neman rabuwa da Allah a kowane lokaci ma'ana kowane lokaci kana da bukatuwa zuwa ga Allah wa aina ma kana fa huwa ma'ahu domin duk inda bawa ya kasance ubangijinsa na tare da shi da ilimin sa jama'a an gane wannan ko Allah madaukakin zai ka taimake mu sai malam ya ci gaba da cewa ma'anaha ijmalan ma'anan wannan kalmar ta la ilaha illallah da jama'a a dunkule shine la ma'budu bi haqqin illa Allah na'am nace wa ma'ana shahadati an la ilaha illallah ma'anan shaidawa babu abin bauta sai Allah yace al-i'tiqadu wal iqraru annahu la yastahiqqu al-ibadata illa Allah ma'ana mutum ya kudirce a zuciyarsa ya tabbatar cewa lalle babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kadai waltizamu zalika wal amalu bi da lazimtan wannan abu da kuma yin aiki da shi an gane wannan ko malace wal uluhiyatu oti ma'anaha ijmalan ma'anan wannan kalmar jama'a a dunkule shine la ma'budu bi haqqin illa Allah babu wanda ya cancanta a bauta masa jama'a bisa cancanta da gaskiya sai wa sai Allah ta'ala shi kadai jama'a ina fata an gane wannan wal uluhiyatu ma'anaha duk lokacin da kaji an ambaci kalmar al uluhiyya ma'anarta al ibada kawai bauta wa min huna to anan ne fa غلط كثيرون في تفسير لا إله إلا الله aka samu wasu da yawa sun yi kuskure sun samu ɗimuwa gaba da fassara wannan kalmar ta la ilaha illallah wa fassaruha bi ghairi tafsiriha sun fassara ta da irin fassaran da ba nata ba jama'a ina fata an gane wannan yawwa kuma ina ganin gaskiya ne ya kamata mu tsaya jama'a saboda yanayin lokaci saboda ina son insha Allah ta'ala zan abin nan da fatan Allah ta'ala ya samu abin da muka karanta albarka almuhim jama'a wajibi ne kowa ya tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ya bauta wa Allah shi kadai bai gwama shi da kowa a wurin wannan bautan ba jama'a wajibi ne akan kowane bawa daga cikin bayan Allah duk yadda wani ya cika maka baki yake nuna maka cewa sai ka bi ta hannun wani ma Allah zai ka bi aikin ka ya bata ma lokaci Allah ne ya faɗa a ƙur'ani kai tsaye sai dai mutum zai karanta ƙur'ani domin Allah ce waye a bauta mishi wa an ni ba haka Allah ya ce ba bai ce kuma ku bauta min ta hanyar wani sai in karba ba bai sanya maka wani wasiƙa ba wani tsani a'a alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin sai ce wa an ibuduni kuma ni dinnan ashe ban yi alƙawari da ku cewa ku bauta mini ba hadha siratun mustaqim cewa wani tace hanya ba dai ciya haka Allah yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum sai ce mene Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana har zuwa ƙarshen aya jama'a ina fata an gane wannan wa ma arsalna min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني ألك ألا يتك بوتام ذاك دكاي أيتك كيس أي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه شكينا أن قوم قنا جماعة الله تعالى كفهمت الدمجيري abin da muka karanta daidai Allah sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ka biya mana وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته